أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الضاد والضاء wannan babi ne na badun da za'un والضاد باستدالة ومخرج ميز من الزاء وكلها تجي yace ya mai karatu ka mayyiz ayyuhal qari الضاد والضاء عند النطق بكل منهما yace ya mai karatu ka bambance tsakanin badun da ba'un a yayin fitarwa daga kowannensu kada ka ɗauko ba'un ka kira shi da badun e, ko kuma kada ka ɗauko za'un ka kira ta da zayyun ko dalun ko saddun ko zayyun haka ya mai karatu ka kula da wannan ɗin wa kullu ha ta ji ya ce dukkanin za'un ta ji za ta zo a baituka mai zuwa ya ce fi za'ani dillu duhuri udumul hifdi ayqiz wa anzir azma zaharil lafzi fi za'ani ya zo a waje guda ɗaya kaɗai a alkur'ani mai girma inda Allah yake cewa yauma ba'anikum yauma ba'anikum kada ka kira wannan zuwa'un ɗin da badun ko zayyun ko zallun a wajen ba'un ne يوم ضعنكم ضعنكم سيذل الزهري سيذل فيكم يازو وجاجي goma sha hudu a alkur'ani amma dai na farkonsu shine wa dallalna alaikumul gamama wa dallalna wada kaga wannan ba'un ne kada ka kira ta da badun ko zailu ko zayyun sai az-zuhuri shi kuma ya zo a wajaje guda biyu inda Allah yake faɗa وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة من الظهيرة haka wannan ba'un ne sai na biyun nasu shi ne fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون وحين تظهرون أشما ضاءني سي عظم الحفظ سي عظم حكم يازو وجاجي أري da goma sha uku amma na farkonsu shi ne walahum azabun azim azim shi ma ba'un ne kada ka kira ta da badun ko zallun ko zayyun a yayin fitarwa sai alhibdi ita kuma ta zo a alkur'ani mai girma a wajaje arba'in da hudu amma na farkonsu shine hafizu ala salawati hafizu kaga wannan ba'un ne sai ayakis shi kuma ya zo shi ma a waje ɗaya kaɗai alkur'ani mai girma inda Allah yake cewa wa tahsabuhum ayqaban ayqaban a wani riwaya kuma wa tahsibuhum ayqaban bi kasri sin sai wa anzir shi kuma ya zo a wajaje ashirin ne amma na farkonsu shi ne inda Allah yake cewa La yi khaffafu an humul azabu wala hum yunzarun ba'un sai azna shi kuma ya zo daga wajaje goma sha biyar na farkonsu shi ne wanzur ilal idami ilal idami a wannan ba'un ne sai zahari shi shi kuma ya zo a wajaje goma sha shidda a alkur'ani amma inda yake farawa inda Allah yake cewa kitaballahi wara'a zuhurihim zuhurihim sai allabzi shine yazo a waje guda ɗaya kadai inda Allah yake cewa ma yalfibu min qawli ma yalfibu ظاهر لدى شواذ كظم ظلم اغلظ اغلظ ظلام زفر انتظر ظما ظاهر يا ذو وجاجي غدا شدة أو غدا أربعين دقيقة القرآن أما نفرقون سوشيني وذروا ظاهر الإثم وباطنه ظاهر الإثم sai kuma na biyun shi ne irin inda Allah ke cewa, Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwa tazaharun, irinsu liyubhirahu ala dini kulli da sauransu. Sai laba shi kuma ya zo a wajaje biyu ne kaɗai a Alƙur'ani, inda Allah yake faɗa, Kalla innaha laba, laba, sai ɗayan فأنذرتكم نارا تلظى فيكما شواذ في شواذ فيكما يازو القرآن من جرما شيكدي إن الله كسوى يرسل عليكما شواذ من نار شواذ في كظم فيكما يازو آه wajaje guda shida ne kadai amma na farkon su inda Allah yake cewa wal kawimin al ghaib wal kawimin al ghaib sai zalama shi kuma ya zo a wajaje kusan ɗari biyu da talatin da takwas ne amma na farkon su inda Allah yake cewa فتكونا من الظالمين الظالمين sai uglub shi kuma ya zo a wajaje goma sha uku ne amma na farkon su shi ne walau kunta faddan qalibal qalba sai zalama shi kuma ya zo a wajaje ashirin da shidda ne a ƙur'ani amma yana farawa da watarakahum fi bulumatin la yubsirun fi bulumatin sai zufurin shi kuma ya zo a waje ɗaya ne a alkur'ani mai girma inda Allah yake cewa harramna kulladhi zufur zufur sai intazir shi kuma ya zo a wajaje ashirin da shida ne shi ma na farkon su yana farawa da هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله هل ينظر هذا دزاؤني سيظما شما يابو وجاجي قد أكو القرآن ينا فاروا دا لا يصيبهم ظمأ ظمأ دا وأنك لا تظمأ فيها لا تظمأ سي ناقش الناس يحسبه الظمآن ما ظمآن ما سي إذ فرضنا كيف جاء وإذ زوى سوى إذين ظل النحل زخرف سوى أظفر شي يذوى القرآن شي كلي إن الله كسوى من بعد أن أظفركم عليهم أظفركم فغضاء سيظنا كيف جاء eh shi kuma ya zo a wajaje sittin da tara inda yana farawa da allazi na yazun nuna kaga za'un ne sai wa'iz min al'adi sai wa'iz ya zo a alkur'ani wajaje ashirin da biyar inda Allah yake cewa yana farawa da وموعظة للمتقين وموعظة سيسي واعدينا أما بندا باوي إذينا باوي بندنا وعز بند اللفظين وعزي أنا با إذينا با يبين ميضاد inda Allah ke cewa allazi na ja'alul qur'ana yubin ba yubin ba yubin mai daddun sai kuma zallan nahari zukurufin sawa inda Allah yake faɗa a alqur'ani mai girma dhalla wajhuhu muswadda dhalla sai wazalta wazalta shi kuma wazalta daltum wa birumin dallu kalhijiri dallar shu'ara na dallu sai zallan na hali ok nan mun yi shi ko wazalta ya zo a alkur'ani mai girma inda Allah ke cewa zalta alaihi akifa zalta sai zaltum inda Allah ke cewa فظلتم تفكهون فظلتم سي وبروم ظلوا كالحجر عند الله كتوى ظلوا لظلوا من بعده يكفرون دكما فظلوا فيه يعرجون أجا ديا تنافسين روم ديا تنافسين الحجر سي ظلت شعراء لظلوا zallat shu'ara na zallu shi kuma zalla ya zallat inda ta zo a ita ma suratu shu'ara'i inda Allah ke cewa fadallat a'naquhum laha khadi'in fadallat sai kuma inda Allah ke cewa fanadallu la'a akifin duk sun zo a cikin suratu shu'ara'i da zallat da nazallu dukansu suna cikin suratul shu'ara'i sai yazlalna mahzuran ma'al mutadiri wa kunta faddan wa jami'an nazari sai yazlalna inda yazo alqur'ani fayazlalna rawakida ala zahri fayazlalna sai mahzura inda Allah yake fada وما كان عطاء ربك محظورا محظورا sai ma'al-mutadiri sai kalima ta al-mutadir inda Allah ke cewa fakanu ka hashimil muhtadir wa kunta faddan inda Allah ke cewa walau kunta faddan ghalibal qalbi lan faddu min hawlik walau kunta faddan aga zuwa ne sai wa jami'an nadari sai kuma da inda Allah ya da dukkan su su annabar ɗin suna da yawa a alkur'ani amma ga nan ɗaya daga cikinsu inda Allah ke cewa wa antum tanzuhun tanzuhun haka zuwa'un ne illa biwailun hal wa ula nadira nadira wal gaizu larra'adu wa hudun qasira yace illa biwailun hal wa ula nadira wailun ce sai dai kalima ta wailun wadda ta zo a nadira inda Allah ai wailun dinnan yana nufin a suratul talififi ne inda Allah yake cewa ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im nadra shine nadira din sai kuma inda Allah kuma yake faɗa ولقاهم نظرة وسرورا وسرورا نظرة سي شيني حل إن كنا حل إن ينا نفن هل أتى هل أتى على الإنسان شيني إن الله يكفدا ولقاهم نظرة وسرورا دين إيه shi kuma wa'ula ɗin da ya faɗa shi ne suratul ƙiyamati yake nufi inda Allah yake cewa wujuhu yawma'idhin nadira wal ghayz lar'ad wa hurun qasira shi kuma al ghayz ya zo a suratul inda Allah ke faɗa addu alaykum al anamina min al ghayz aga ya zo a al imrana sannan amma lar'ad wa hudun banda wanda ya zo a suratu ra'adi da hud domin su badun ne inda Allah ke cewa wa ma taghibul arham taghibu kaga wannan badun ne ba za'un ba ne ga wahudun a daga hudu kuma inda Allah yake faɗa wagibal ma wagiba rashi ma badun ne sai qafira wal wal haddu lal haddu ala ta'ami wa fi zaninin al khilafu sami wal haddu lal haddu ala ta'ami ya inda Allah ke cewa yuridullahu alla yaj'ala lahum habban fil akhirah habban karadha'un ne eh lal habbu ba wai ba wai badun bane a wajen za'un ne sai inda Allah kuma yake faɗa wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu kaga wannan kuma mai badun ne ba mai zuwa'un ba ne shi ne lalhabu ɗin inda Allah ke cewa wala ya huddu ala ba'abil miskin wa fi zaninin khilafu sami ce ai kalma ta zanin banin inda Allah ke cewa وما هو على الغيب بضنين مضاد هذا تو kada ka kira ta da ba'un mai badun ce haga alkhilafu sami a wajen malamai ƙura'u an samu saɓani wani sashi na ƙira'o'iya wani sa'in ƙira'a suna kiranta da وما هو على الغيب بظنين ضواء سورة إرسو قراءة ابن كثير دا أبي أمر كسائي جنا سو سنة كران وانا وجه سنة كران دا وما هو على الغيب بظنين ضواء وإن ترى البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالمون وإن تلاقي البيان لازم ya mai karatu ya ce ka ji tsoron bayyana dukan wani harafi daga wani harafi inda Allah ke cewa an ƙaza zaharak an ƙaba zaharak an ƙaba zaharak ka ji tsoro e dukansu ka bayyana su kada ka yi wato kada ka yi idigamin badun daga za'un a nan gurin bayyana su a ci gaba su an qadda dhaharak ba za ka ce an qadda dhaharak ka kan ka ce an qadda dhaharak kai idgam badun daga za'un to a nan duka izhari da duk zaka musu shi badun da za'un ne kenan da kuma inda Allah yake cewa wa yawma ya'abbu zalimu ya'abbu zalimu shi ma bayyana wa zaka yi kada ka yi idgamin su واضطر ما وأضت ما أفضتم وصفها جباههم عليهم واضطر ما وأضت ما أفضتم يسي كذا واضطر kada ka yi ka yi idgamin zuwa'un zuwa ta'un ɗin kamar da ya ce wa'asta a gane kada ka ce wa abta ga zuwa ga taun ahli to kada ka yi idgamin su dukan su bayyana su zaka izari ne a wajen ma afadtumu tare da afadtum shi ma kada ka yi idgamin badun zuwa taun e dukan su izhari zaka yi bayyana kowane harafi zaka yi misali ka ce afadtum afadtum afadtum kada ka yi ligamin su wannan lahani ne bayyananniya kuma kuma lahani yana yana cin jama'ana ne wa saffiha jibahuhum alaihimu yace ya mai karatu a ka bayyana ha'un din nan ka bayyana ha'un din nan inda ta zo a suffa a wajaje biyu kamar ka ce jibahuhum jibahuhum haga haun ga haun haɗe to dukansu ka bayyana su kada ka yi idigami alaihimu eh, shi ma nan kada ka yi kada ka yi shi ma ka bayyana wannan haun ɗin kada ka yi idigaminsa zuwa mimun eh, bayyana haun ɗin za ka yi alaihimu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين